إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون إن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في الصيام فتنقص من قدر الصيام أو تؤدي إلى بطلانه والعياذ بالله لذلك أردت اليوم أن أحذر نفسي وإياكم عن بعض تلك الأخطاء حتى لا تقعوا فيها وهي من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه قال حذيفة اليماني رحمه الله تعالى أم رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه عباد الله إن من أخطاء الناس في الصيام الفطر بغير عذر شرعي قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه والأمر هنا للوجوب فمن أفطر في رمضان بغير عذر شرعي فهو عاص لربه ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب الجالبة للعقوبة عند الله تعالى يوم القيامة في النار عباد الله وإن من أخطاء الناس في الصيام عدم تشجيع الأولاد الصغار على الصيام فقد تقرر عند الفقهاء أن كل عبادة تجب بالبلوغ فيستحسن تعويد الصبيان المميزين عليها وقد ذكر العلماء كما في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى أن الصبي يؤمر بالصيام لسبع إن استطاع وضرب لعشر كالصلاة إن لم يصم فعلى الآباء أن يشجعوا أبناءهم وأن يأمروهم بالصيام والصلاة امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عباد الله وإن من أخطاء الناس في الصيام تعجيل السحور أم تركه كليا لأن في ترك السحور حرمان للبركة ومخالفة لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل تسحروا فإن في السحور بركة ومن الخطأ في هذا الباب أن هناك من الناس من يتناول السحور بعد طلوع الفجر أم بعد الأذان الثاني للفجر وهذا غلط فاحش قد يؤدي إلى عدم انعقاد الصيام قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل عباد الله وإن من أخطاء الناس في الصيام جعل الصيام مدعاة للكسل والنوم كان حال السلف الصالح في الصيام كان حال السلف الصالح في الصيام الجد والنشاط وتكثيف العبادة بل إن كثيرا من المعارك الشهيرة الإسلامية وقعت في رمضان لكن الناس اليوم عكس ذلك فترى العامل فترى العامل ينام في عمله والطالب ينام في درسه أم في فصله والمصلي ينام في مصلاه كأن الصيام شرع للنوم والكسل فالحقيقة أن الصائم ينبغي أن يعود نفسه النشاط وتكثيف العبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف عباد الله وإن من أخطاء الناس في الصيام عدم كف البصر واللسان فالصيام ليس صياما عن الأكل والشرب فقط بل صيام كذلك عن النظر بل صيام كذلك للنظر عن الحرام وصيام كذلك للكلام الحرام قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال رسوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ولله در القائل الصوم جنة صائم من مأثم ينهى عن الفحشاء والأوشاب, والأوشاب الصوم تسفيد الغرائز جملة وتحرر من ربقة برقاب لا صام من لم يرأ حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب لا صاب من أكل اللحوم بغيبة أو قال شرا أو دعا لخراب الصوم مدرسة التعفف والتقى وتقارب البعداء والأغراب عباد الله وإن من أخطاء الناس في الصيام المبالغة في المضمضة والاستنشاق قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما والحكمة من المنع وحكمة المنع عن ذلك أن ذلك قد يؤدي إلى وصول الماء في جوف الإنسان فيفسد به صومه ومن ومن الأخطاء الناس في الصيام عباد الله تأجيل الفطر تأجيل الفطر وعدم قول الدعاء المشروع عند الفطر قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وكان عليه السلام يقول عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أخيرا عباد الله اعلموا أن الصائم ينبغي له أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام لأن بذلك يكون صومه مقبولا عند الله تعالى وبذلك يتفادى الوقوع في قول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش نعوذ بالله من الخسران قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عملا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd in uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan mu wasiya da abin da muka sama kan mu wasiya da shi shine mu ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana tsewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron ku ji tsoro na matukar jin tsoro na kuma kada ku yi sake ku mutu face kuna musulmai masu miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki ƴan uwa masu girma kamar yadda kuka sani wannan ita ce juma'a ta farko ta watan Ramadan wadda a wannan juma'ar nake so in yi amfani da wannan damar in faɗakar da mu in sha kunnuwanmu dangane da wasu kurakurai da mutane suke faɗawa a cikin azumi wa'inda irin wannan kurakuran suna jayo ragiyar ladar azumin kai wasu kurakuran ma suna iya jayo lalacewar azumin ko asarar ladar gaba ɗaya wa'innan kurakuran sharri ne shi kuma sharri ana gayin shi don a nisance sa kamar yadda wani mai hikima yake cewa عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه ko da yaushe ina kokari in san sharri dan saboda in kauce masa domin wanda bai san sharri ba to yana fadawa a cikin sa haka Salmanul Farisi daga cikin sahabban manzon Allah ya bambanta akan saura da shi idan ya zo ko da yaushe sharri yake tambaya menene yake lalata kaza menene zai kai ni wuta menene abin da shedan yake zo ko da yaushe shi sharri yake so yake tambaya yace wa kuntu as'aluhu an sharri makhafatan an aqa fi yace ina tambayar manzon Allah sharri ne dan tsoron kada in fada a ciki shi yasa so da yawa idan kuna bibiyan hudubobin mu sai ku ji mafi yawanci muna kurakuran mutane a cikin kaza kuskuren mutane a cikin kaza dan mi dan wannan kurakuran sharri ne idan baka san su ba zaka iya kai tayi kana yin ibada alhali aikin banza kake yi wai layya da kare 'yan uwa masu girma daga cikin kurakuran da mutane mutane suke yi dangane da azumi akwai alfitru bi ghairi uzrin shar'i shine rishin daukar azumi ba tare da wani uzuri ba wanda yake na shari'a Allah subhanahu wa ta'ala yace faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda ramadan yazo yana araye lahiyar salau to ya azumci wannan azumin wannan dole ne musulmi ya yi azumi a lokacin ramadan baya halatta a gare sa ya aje azumi in ba da uzuri wanda shari'a ta yadda da shi ba wanda ya aje azumi a cikin watan ramadan ba tare da wani uzuri ba ya tabka babban laihi daga cikin manya-manyan laihuka wanda suke jayo narko na azaba a ranar gobe kiyama ya tabbata a hadisi wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tashi da sahi sai ya ce an je da shi a wuta yana tinkaro wani rami sai ya ji wani irin ƙara wani irin ihu wanda bai taɓa jinsa ba ya ce ihun mine ne wannan sai mala'iku suka ce masa ai ‘yan wuta ne ake ma azaba bari mu leƙa ka gani manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana leƙa wannan ramin sai ya tsinkayi wasu mutane ne a cikin wuta an ɗame ƙawahuwansu sama kamar yadda ka san in an heɗe rago ake ɗame shi sama don a huddo 'yan ciki ƙawahu an ɗame su sama kai yana ƙasa ga wuta tana bugun su daga ƙasa bayan wannan kuma ga mala'iku suna sa yuƙa ko zarto ko kuma lauje suna fasge bakinsu suna fasge bakinsu jini yana zuba daga cikin bakunansu manzo Allah ya ce su waye wa'annan sai aka ce masa ula'ika alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim su ne wa'anda suke aje azumi bayan lokacin azumin bai kare ba ko kuma su ne wa'anda suke daukan azumi sai su kare shi duk suna a ciki muji tsoron Allah madaukakin sarki uwa masu girma masu dubara lokacin azumi dan saboda kada su dauki azumi kusan kanku kuke yi ma Allah ba a yi masa dubara in uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane dangane da azumi shine adamu tashji'i as-sibyani as-sighari 'ala siyam rishin kwadaitar da yara rishin sanya yara su yi azumi wanda suka yi shekara bakwai kamar yadda muka gani a cikin huduba ta larabci ya tabbata a littahina al-imam ibn qudama al-mughni yake cewa malumai sun ambata cewa hadisin da manzon Allah yace a umurci yara su yi sallah tun suna 'yan shekara bakwai ya ce har azumi yana shiga a ciki domin kullu ibadatin tajibu bil bulughi fa yustahsanu ta'widu sibyan al mumayyizin alaiha duk ibadar da dole ne in yaro ya balaga yayi to ana so tun yana dan shekara bakwai a koya masa wannan ibada har in ya kai ma shekara goma baya yin azumi malamai suka ce a ba shi kashi kamar yadda sallah in bayi shekara goma a ba shi kashi don saboda ya iya kusan da cewa koya ma yaran ku azumi tun suna ƙanana koya musu zarumta ne ba son yaro bane wai ka ce kada ya ɗauki azumi don kada ya sha wahala in kai haka ka koya masa ragwanci ku koya ma yaran ku azumi yin haka aiki ne da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waƙudu hannasu wal hijara ya ku wanda suka yi imani ku tseratar da kanku daga wuta da ku da iyalinku daga cikin hanyar tseratar da kai daga wuta kuma akwai azumi domin azumi yana daga cikin manyan abubuwan da ke karewa daga wuta ‘yan uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane dangane da azumi shine tarku suhuri au ta'ajilihi barin suhur ko kuma yin suhur kamin lokacinsa kamar yadda kuka san buɗe baki yana da lokaci haka suhur yana da lokaci lokacin suhur shine kamin a yi kiran sallah na biyu da gwalgwadon karatun aya hamsin ma'ana kamin a yi suhur da gwalgwadon minti talatin shine lokacin suhur na gaskiya shine lokacin suhur na sunna amma wanda zai yi suhur karhe biyu na dare ko karhe uku na dare wannan ba suhure ba abinci ya ci don haka albarkar da manzon Allah ya ce ta saharu fa inna fi suhuri baraka ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka wannan ba zai same ta ba kenan yin sahur koyi ne da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da baka cin komi ka tashi ka sha ruwa ka samu wani abu ka tamna in kai haka za ka samu albarkar da manzon Allah ya faɗi a wannan gabar kuma akwai wani kuskure da mutane suke yi shine yin sahur bayan alfijiri ya keto ko da yake matsalar ma yanzu ba kowa ya sanya alfijiri yake ba in ka ɗauki musulmi goma ko ashirin da wuya ka samu guda wanda ya sanya alfijiri yake an koma da agogo an koma da program wadda ba ta da tabbas yan magana suka ce aiki da hankali ya yi aiki da agogo to in ma dai da agogon za ka yi ka tabbatar da in har lokacin da aka yi ƙayyade cewa shine na sahur ya wuce idan ka yi sahur to ka san da cewa baka da azumi in har aka yi kiran sallah na biyu su ma ladannin akwai masu matsala akwai masu kiran sallah bayan lokacin sahur ya kare ko kamin lokacin sahur ya kare to in dai har an yi kiran sallah lokaci na sahur kiran sallah wanda ya dace da lokaci na karshen sahur idan ka ji wannan kiran sallan da gangan ka ci wani abu ko ka sha to ka san daga wannan lokacin ka lalata azumin ka baka da azumi الله سبحانه وتعالى يكتوى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل kuci ku sha kamin alfijiri ya keto da alfijiri ya keto to ku kame daga ci sai rana ta haɗi sai dare ya shigo don haka da kaji kiran sallah ba wai sai an ƙare kiran sallah ba ne lokacin sahur ya ƙare da an fara kiran sallah lokacin sahur ya ƙare an yi sauƙi ga wanda yake cikin shan ruwa sai aka fara kiran sallah to a wannan lokacin shi babu lahi ya yi da shan ruwansa shi kenan sai ya tsaya amma sai ka ji kiran sallah sannan ka sha ko ka ci to a wannan lokacin ka ci abinci ne a lokacin da bai halatta a ci ba don haka hannunka mai sanda azuminka babu shi matukar dai alfijiri ya keto lokaci ya kare in uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane dangane da azumi shine ja'alus siyami muda'atan lil kasli wan naumi yanda mutane suka mai da azumi kamar lokaci na kwana da ragwanci magabata sun kasance lokacin azumi su a gare su lokaci ne na ƙoƙari na ibada na jarumta da nishadi na yawaita ayyukan alkhairi kaiwai ko kusan da cewa mafi yawan yaƙoƙi da aka yi a musulunci an yi su ne lokacin ramadan mafi shaharan yaƙoƙi da aka yi lokacin ramadan aka yi su a cikin azumi sahabbai suka yi yaƙi dan a nuna muna shi watan ramadan lokacin azumi lokaci ne na jarumta ba lokaci na ragwanci ba amma yanzu mutane sun koma kishiyar haka ka je wurin aiki kaga mutane kwakwance ka je kasuwa kaga 'yan kasuwa kwakwance ka je masallaci ka isko mutane kwakwance ka je aboko ko makarantun ne na karatu ka isko mutane kwakwance kai ka ce shi azumi an farlanta su ne don a yi ta kwana da ragwanci ya kamata a ce mu yi koyi da halin magabata azumi ana so idan kana yin sa ka kasance jarumi domin daga cikin manuwar azumi ya koya maka jarumta ya koya maka juriya ya koya maka wangare tarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف mumuni wanda yake mai ƙarfi mai jarumta ya yi alkhairi Allah ya yi son sahiye da wanda yake rago mumuni mu kasance masu jarumta masu juriya a lokacin da muke da azumi ba mai tatsuwa muna zahi ba muna kwana muna barin ayyukanmu in uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane a lokacin azumi shine adamu kaffin lisani wa gaddil basari rishin kame baki da runtse idanuwa shi azumi ba kamewa ba ne kawai daga abinci da abin sha a'a azumi kamewa ne daga kallon abin da yake haramun kame baki ne daga faɗin abin da yake haramun Allah maɗaukakin sarki ke cewa kullum mu'mini na ya guddu min abasarihim wa ya hazo furujahum ka ce ma mummunai su runtse ganin su daga kallon abin da yake haramun a gare su kaga mutum yana azumi amma yana akan salula duk hoton da ya biya a kansa sai ya kalla mutum na azumi ya sa talabijin a gaban shi talabijin a gaban shi yana kallon siri inda ake gwado mata tsirara la ilaha illallah idan haka ne halinka a lokacin azumi to muna maka muna baka mummunan labari da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه duk wanda yana azumi bai bar faɗin ƙarya ba bai bar faɗin laihi ba bai bar kallon abin da yake laihi ba to Allah ba ya da buƙatar azuminsa ya bar ma azumin shehi alkhairi shine wani mai hikima yake cewa as-sawmu تصفيد الغرائز جملة وتحرر من ربقة برقاب الصوم جنة صائم من مأثم ينهى عن الفحشاء والأوشاب ita shi azumi idan kana yinsa kamar wani bukliye ne kamar wata garkuwa ce da ya kamata ta hana ka fadawa a cikin alfasha ta hana ka fadawa a cikin sabon Allah shi azumi kamar wani menot ce kamar wani ankwa ne kamar wani ɗauri ne kamar wani mari ne da za a sanya maka game da son zuciyarka ma'ana in kana azumi za ka yi abin da zuciyarka ba ta so ne wannan shine azumi la sama man lam a haqqa mujawirin wa ukhuwatin wa sahabatin wa qarabi la sama man adda shahadata kadhibin aw qala sharran aw da'a li khirabi bai yi azumi ba dukkanin wanda yake zamna yana faɗin ƙarya yana gigaran mutane yana labaru wanda ba su dace ba bai yi azumi ba dukkanin wanda bai runtse idanunsa daga kallon haramun ba in uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane dangane da azumi shine almubalaghatu fil madmadati wal istinshaq shine yawan kurkurar baki da kuma yawan shaƙa ma hanci ruwa zaka ga mutum yana azumi amma ɗaya an jima ya ɗauko ruwa ya kurkure baki ɗaya an jima ya ɗoko ruwa ya kurkure baki wannan kuskure ne wanda yake iya jayo ruwa su kai ga makoshinka idan kuma aka yi haka azumi ya lalace ba ma wai banza banza ka ɗoko ruwa ka sa baki ba hatta arwalla kake yi manzon Allah ya ce wa baligh filistin shaqi illa an takuna sa'iman in kana azumi ko arwalla kake wajen shaka ruwa kada ka shaka sosai dan kada su shiga a cikin makoshi in kurkure baki kake kada ka yi da yawa kada ka yi sosai don kada ruwa su fada a cikin makoshinka kenan wannan kuskure ne uwa masu girma a kiyaye hannunka mai sanda daga cikin kurakuran mutane na ƙarshe uwa masu girma shine ta'jilu alfitri wa adamu qawli du'a almashru'i fihi rishin yin saurin yin buɗe baki da kuma rishin yin addu'ar da manzon Allah ya koyar mutum ya yi idan ya buɗe bakinsa kuskure ne lokacin buɗe baki ya yi ka shagalta da wani abu ko da addu'a kake yi kamin lokacin shan ruwa da an ce lokacin shan ruwa ya yi ka tsaye da addu'an nan ka sha ruwa in ka yi haka za ka kasance a cikin alkhairi manzon Allah ya ce la ya zalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi matukar suka bu suka gaugauta buɗe baki kenan daga cikin kamala ta azumi da rana ta faɗi da lokacin shan ruwa yayi komi kake ka tsaida ba wai jarunta bace ka ce a'a sai an jima maza ka shan ruwa a'a in kai haka ka saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa masu girma musan da cewa duk wanda yake azumi ana so a gare sa ya yi koyi da koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan ne azuminka zai kasance karɓaɓɓe da wannan ne azuminka zai kasance cikakke wannan zai sa ka guje fada ma faɗin manzan allah sallallahu alaihi wasallam rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi alju'u wal atashu takan iya mutum ya zo yayi azumi amma ya tashi a tutar babu babu lada sai kishirwar banza da kuma yunwar banza ba abin da ya kai wannan hasara a ce ka ini baka ci komai baka sha komai ba amma a ce ka tashi a tutar babu babu ladar komai sai kishirwa da yunwa me ke shayo wannan rishin koyi da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar mu kasance idan muna azumi kuma daga ciki fadawa a irin wannan kurakuran da muka gayi Allah maɗaukakin sarki ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir duk wanda yake so ya kare da duniya lahiya ya je lahira ita ma ya kare da ita lahiya to yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine abun koyi koyi mai kyau muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga fadawa a cikin kurakuran da za su jawo lalacewar azumin mu ya karba muna azuminmu ya sanya mu yi koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin azuminmu allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala ta'atik ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain اللهم كما بلغتنا رمضان فاعنا على العباده فيه اللهم كما بلغتنا رمضان فوفقنا للأعمال الصالحة فيه اللهم كما بلغتنا رمضان فوفقنا للأعمال الصالحة فيه وتقبله منا واجعلنا من عتقائه يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق مراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله